الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mali ya riga ya gama karatu shi ne ya yi karatu ya ɗaukan mana hadisi kwara ɗaya, amma karatunsa ya shafi ya mana karatun da ya shafi ilimin hadisi, ya shafi abin da ya shafi suluki, ya taɓo mana hukunce-hukunce na fikihu. ya ɗauko mana hukunce-hukunce da suke da alaƙa da ilimin usulun tafsir duka a wannan mintotan da ya yi su waɗanda ba na jin sun ciki awa ɗaya kuma hadisi ƙwara ɗaya ya ɗauka na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda gaɓoɓin hadisin nan guda nawa ne gaɓoɓi uku khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu gaɓoɓi uku khairukum gaba ɗaya man ta'allama alqur'ana gaba biyu wa 'allamahu gaba ta uku to yan uwa qur'ani babu kamar sa maganar Allah ne shi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ga fiyayyen manzo daga cikin manzanninsa ya zaɓi fiyayyen mala'ika daga cikin mala'ikunsa ya kawo masa aka saukar da wannan domin karantar da al'umma wacce ita ce mafificiyar al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a ban ƙasa. Wannan yana nuna fassarar wannan hadith, yana nuna lallai abinda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne. sau da haka wannan kasuwar ta koyo da koyar da karatun alkur'ani bai kamata a ci ta ba ma cikinta ba alal aƙalli in ba mu zama masu kasa kaya a siya a wajen mu ba mu zama masu siya in ba mu zama masu siya ba alal aƙalli mu zama koda da ku mu shiga ne a wannan kasuwar ta koyo da koyar da alkur'ani mai girma yan uwa masu daraja malamai suna cewa wannan khairiyar da malaye karantar da mu a cikin wannan hadisin ta mai koyo da mai koyar da alkur'ani to fa ba za ta samu ba sai da wasu shari'a shari'i na farko shine wanda malaye ya faɗa mana ya ce al-ikhlas idan Allah idan malamin alkur'ani ko ɗalibin alkur'ani suka kasance ba dan Allah suke ba manufarsu ta kasance duniya ce to shi kenan abin da za su sama abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba su kenan man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wannan ayar da ‘yan uwarta da take cikin suratu Hud da kuma ‘yan uwarta da take cikin suratu Shura suna ɗaya daga cikin ayoyi masu tada tsigar jiki idan ana karanta su kuma ayoyi ne da suke nuni ga mutum ya tsayaye wa kansa faɗa ya tsayaye binciki aikinsa. Man kana yuridu al'ajilata duk wanda manufarsa ita ce ‘yar gaggawa duniya, a biya shi sakamakon shi a duniya, abinda ake aini don Allah a samu aljanna a nufaci Allah da wannan aikin, ya zama don duniya yake yi, sai Allah ce ajjalna da fiha. Za mu gaggauta musu abinda yake gaggawan a bashi. Ajjalna lahu fiha, amma ma na sha'u kuma liman nuridu ku daina magana ba ma na sha ta'ajilin da za a masa a gaggauto masa din abinda Allah ya ga dama kila mota ya nufi sai a bashi basukwa keke kaga mana sha biliyan ɗaya ya niyya a bashi a zuciyarsa kila sai ya tashi da ne ya tashi da da dubu goma kaga mana sha'u sannan mana sha'u yabansa kawai kila za a yi shi ko ba yaban kawai yake so ba shi so yake a tara masa wasu kayan arziki to daga cikin ma na sha'u sai a ki bashi waɗannan kwata-kwata sai a yabe shi shikenan yaban yabi iska yaban yabi iska sai Allah ce liman nuhif sannan bayan cewa Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake son gaggawa nufinsa gaggawa to sai Allah ce ba kowa kuma ake wa haka ba sai wanda Allah ya nufa nan nufi irada kauniyya ba irada shar'iyya ba nufin Allah yadda ya ga damar ya gudanar da duniya sau da zai iya yi wa mutum arada al'ajila sannan wala yu'ajjalu lahu ya nema kwata-kwata a bashi wanda asa da hadisai sun zo game da wannan a ƙarshen zamani mutum zai zo ya karatun alƙur'ani a ƙi kula shi a ƙi yaban shi a ƙi ɗaga kai a kalle shi sai ce ko sai na ƙirƙiro musu ko sai na yi musu wani irin karatu ne na daban shi ne kake ganin yanzu abubuwan da ake ƙirƙirowa na makamatul kira'a makamatul kira'a a ɗauki tsari na ilimin music al-musiqa yadda masu koyon kiɗa suke da hawa da sauka da gunji da tashi da ƙarfi da yin ƙasa-ƙasa sai a ɗauko waɗannan ƙawa'idun mosiƙa ɗin sai a ce za a aiwatar da su a cikin karatun alƙur'ani kuma har musabaƙarsa ake yi a duniya kuma malamai ba su shiru ba sun faɗi bida'ancin wannan da kuma haɗarinsa da bala'insa amma sun toshe kunninsu suna nan suna yin waɗannan abubuwa ƙa'idojin ilimin kiɗa a ɗauko su su ne ake tarbikin su a cikin karatun alƙur'ani kuma har tashoshi ake da sunan talabijin ga sunan har wasu ma ƙwararru ne an san su tsofaffin ƙila alƙalai ne na musabaƙoƙin duniya su suke shugabantar wannan irin waɗannan musabaƙoƙin kaga liman nuridu wanda Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba sai mutum ya karatun ya gama ba wanda ya san shi ba thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura sai Allah ya ce sannan ranar lahira ranar gobe alkiyama Allah zai sanya masa jahannama yaslaha zai kuni da ita mazmuman yana abin zargi mazmuman kuma halakakke Allah yana zarginsa ana Allah wadare da shi kuma shi ne farkon wanda wuta za ta fara kalaci da shi kamar yadda ma da ya faɗa wani a cin hadisin muslim hadisin sakiduna abu hurairata radiyallahu anhu hadisi ne tayar da tsiga hadisi ne girman sha'ani wanda ya kamata duk wanda yake harkar yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan makarancin malami ne shi ko makarancin alkur'ani ko mai dukiya mai amfani da dukiyarsa wajen aikin alkhairi ko mujahidi ya karanta wannan hadisin kullum yana bitarsa yana jinsa a ransa yana tilawarsa yana tadabburinsa yana tuno shi ko da yaushe kun ga yi dan Allah shine abu na farko sharadin mutum ya samu wancan khairiyar sai ya yi mai sai ya yi don Allah domin gashi a hadisi an tabbatar mana da cewa in bai yi don Allah ba wuta zai shiga kuma malamin ƙwar'ani ne ƙara'ata li yuqala qari'un wa qad qila kai karatun alqur'ani ne dan a ce kai makaranci ne a ce kai gwani ne a ce kai alaramma ne a ce kai gangaren ne kai ma mutane sun koma yanzu har sukan yi iddi'ayin hadda alqur'ani akan yi hadda ta yaudara yara ba su haddace alkur'ani ba a zo a tara su a ce ai yara kaza sun haddace alkur'ani wani bai wuce izifi ashirin ba wani bai wuce izifi talatin ba amma sai a haɗa su a ce za a yi musu biki dukkaninsu sun haddace alƙur'ani ana yin makarantun 'yan shekara ɗaya an gama hadda wani malaminmu na alƙur'ani tun a shekarun baya ana faɗi aka ce a wani gari a najeriya ana zuwa a yi karatun wata shida an haddace alƙur'ani ya ce wata shida ya ce yadda ta shiga haka za ta fita wani dattijan alaramma ya ce wai wannan ƙur'anin da muka yi shi muka je gabas muka je kaza muka rika shiga muka muka muka muka zauna a tsangaya shi ne ake yin sa a cikin shekara ɗaya ce ba dai wannan ƙur'anin ba yawwa waɗannan abubuwan yan uwa suna da haɗari wajibi ne a irin waɗannan lokutan a rika tunatar da mutane domin harkar karatun alƙur'anin ta koma ta zama wata sil'a tijariya ta zama wata harka kawai ta haja ta saidawa kawai ana ana cinikayya da ita ya kamata a ji tsoron Allah a yi abin da ya cancanta a yi abu na biyu da zai sa a samu wannan khairiyya alherin koyo da karatun alƙur'anin shine a tsaya babu bid'a a cikin koyon da koyar da karatun alƙur'ani shi yasa malaman mu suka kawo haddin tajwidi tajwidi ba a yadda a zo ana ifrati ana zakewa ana tanattu'i a cikin tajwidi ba Sheikhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da magana mai karfi yace daga cikin hanyoyin da suke sa mutane ba su fahimtar sakon Allah a cikin Alƙur'ani akwai tanattu'i a cikin tajwidi a koma harka keke harfa da sunan wai a daƙi ko ta haƙiƙi a zo mutum ya zo ya karatun alƙul'ani ana musabaka ai ta gyara kai ka rasa gane inda aka yi kuskure shi ma mai gyaran da zai zo ya hau wannan kujerar to yana hawa za a sa mai danja inda irin wannan gyaran al'allama tubin al'usaimin rahimahullah yana da wata magana mai ƙarfi mutane ba sa son jinta kuma ba sa son fatawar ita tajwidi ba wajibi ba ne ya kamata a rika faɗa wa mutane wannan abinda ake bukata shi ne iqamatul huruf ka fitar da kowane harafi daidai kaka canza wasai amma sauran abubuwa da ake na gunnoni to wannan tazyini ne adanta alqur'ani hukuncinsa ba zai wuce matakin ka kira shi da mustahabbi ba so daga al-imamu ibn al-jazari rahimahullah da yake fadi a cikin tayyibatun nashr a muqaddimarsa ko kuma a cikin al-muqaddimah al-jazriyya da yake cewa la akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al-qur'ana asimu li annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala to za ka iya hamlin maganarsa a kan cewa yana nufin ikamatul huruf domin akwai asali ko da dai bai da sanadi amma sha'i'i ne ana danganta shi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu aka ce ya fassara wa rattilil qur'ana tartila yace tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf tajwidul huruf shine iqamatuha sai da haruffa ka iya tantance tsakanin ainun da hamza ka iya tantance tsakanin sinun da sadun da ta'un domin canza wani ka sa mishi mahallin wani zai kawo matsala a fassara zai kawo matsala to ka kiyaye wannan in kuma tajwidin za a yi to ka a zaki kada maddar da bata wuce shida ba a je a yi ta sha biyu kada maddar da ake buƙatar ta zama almaddu tabi'i ne harka biyu a je a yi mata fiye da harka biyu ko hudu ɗaya daga cin malamai na nasiha yana cewa la tahsabi tajwid maddan mufrata aw madda ma la madda fihi lawani lil harf mizanun fala taqu taghiyan fihi wala taqu muqsira al mizan yace kakkazata tajwidi na nufin shine ka zaki a wajen madda ka ƙara a bisa abinda aka haddade na ka'idar madda ko kuma ka ja inda ma kwata-kwata ba a ja sai ce ka sani harafi na karatun alƙur'ani kowane harafi yana da ma'auni shi kuma Allah ce mana yi wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsimul mizan so da ka ba a san tughyani ba a san khusrani wal haqqu fil wasat tsakiya ake bukata a tsaya ka a zaki abinda ake bukata ai masa madda hudu kai me biyu kai biyu me shida kai shida me biyar kai biyar kada ka wuce a wajen karantar da 'ya'yanmu haka su ma wajen karatu kada ya zama manufar ita ce a keke ƙwar'ani a yi iƙamatul huruf amma a yi tabi'ul hudud mutum zai yi karatun alƙwar'ani ya feke ya karatu ya ralle kamar yadda ake cewa amma kuma amma idan aka zo kuma aiki ba shi ba shi kada a wuce gona da iri a cikin wannan a wajen a wajen a wajen karatun alkur'ani to sai ya zama an samu wannan khairiyya din samu wannan khairiyya waɗannan manya-manyan sharuɗa guda biyu kaga su ne za su ba mu dama asalin sharuɗan karɓan ibada a wajen Allah al-ikhlasu lillah al-mutaba'a li rasulillah suna faɗi suna cewa al-qira'a sunnatun muttaba'a naqalaha al-khalafu 'ani salafi ita kira'an nan karatun alkur'ani ba babu la jadida fi tajwid ashar bakar rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin salat jadida fi salat ko to la jadida fi tajwid na taba ji ɗaya daga cikin malaman mu na Najeriya yana magana yake cewa shi bai ga abin da za a ƙara yanzu a tajwidi ba yana koke akan yadda mutane suka mai da tasnifi rubuta littafi ya zama wasa ya ce kawai sai mutum kawai kana zaunan ka sai ya zo ya ce maka ya rubuta littafi yana son ka duba mai shekara zuwa sai ga littafin tajwidi ya ce to ne za ka ƙara ne za ka zo da shi sabo an riga dai an rubuta ƙawa'id ne marsuma suna nan abinda ake bukata a karantar a ɗauka a karantar wannan da aka rubuta sun isa amma haka za ka gansa ana ta ambulo su kaga bin abinda manzo Allah sama yayi ya manzo Allah sama ya karatun alqur'ani Nanawu Musalama ta ta siffanta karatun manzo Allah sallama manzo sama yin karatu ne daki daki manzo Allah sama inda madda tabi'i take almaddu tabi'i yana jan tajabiyu haka manzo Allah sama yake karatu sannan manzo sama yana yin karatu ne qira'a ce mufassara karatu ne kaman ana fassara maka duk waɗannan ababen wajibi ne a kula da su a tsare su al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada da ya kawo wannan hadisin da mala ya kawo na khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu sai ya ce malamin da yake karantar da alqur'ani da ma'anoninsa ya fi malamin da ke karantar da zalla harfa alqur'ani yace domin alqur'ani maqsudin saukar da shi ba kawai liyutla bane eh kaga daga cikin sufofin manzon Allah sallama ya tulu alaihim alkitaba amma ko zaka ce sai aka ce wa yuallimuhum alkitaba huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته حاجة تلاوة متاكم فرقوكينا سيتي ويعلمهم الكتاب والحكمة آيات الله هي الكتاب أما سيكتي ويعلمهم الكتابة كمينا كرن تدسوا للتافي نن تعليم ينا نفهم به ينا قويد دسوا ما أنو ننسى yana koyar da su ma'anoninsa shi yasa akwai tafsirin rasuli sallallahu alaihi wasallam zaka iya tattara fahimtar shekul islam taimiyya kamar da ya faɗi a cikin muqaddima fi usuli tafsir yake cewa manzo Allah sama ya karantar da sahabbai duka tafsirin alqur'ani fahimtar shekul islam taimiyya kenan wa in kana wasu daga cikin malamai suna saba masa sun saba masa a wannan fahimta saboda haka bayan karantar da alqur'ani to a tsaya kuma a ji ma'anonin alƙur'anin a koya a tsaya a koya ma'anoninsa Allah ya taimake mu daga cikin abin da malamai suka su- suka faɗa wanda ke da alaƙa da alƙur'ani wanda za a iya ƙarawa a nan sun ambaci haƙoƙin alƙur'ani a ƙarƙashin fassarar faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura al-imam al-qayyim yake cewa hajrul qur'ani ala anwa'in a cikin littafinsa al-fawaid yace kauracewa al-qur'ani kala kala ce ya ce ƙauracewa ta farko ita ce hajjiru ta allume mutum ya sha kulatin ɓangaro ba abin da ya dame shi ba ya koyon alƙur'ani yanzu alhamdulillah mutum zai yi wuya ya kafa hujja da cewa bai samu wanda zai karantar da shi alƙur'ani ba mu dai yanzu a garin zaria a najeriya zai wuya ka samu masallacin da ba a- da majalisin alƙur'ani yadda malami zai zauna ya karantar da hukunce-hukuncen fikihu da hadisai to za haka ake kafa majalisin karatun alkur'ani wasu da asuba duk bayan sallar asuba kuma a sa lasifika har da matan aure a cikin gida duk su rika ji su ma su rika bi wasu tsakanin asuba abin da wajen su malam nan darul hadis duk asuba da lahadi tsakanin gidana da mas- da wajensu akwai nisa amma ina jiyowa duk abin nan kuma wannan karatun ya yi shekaru ana yinsa kuma har yanzu ƙara in ka zo wucewa haka za ka ga an cika amma wani yana gefen wajen tsallako titi zai yi ba zai zo ya koya ba kuma bai iya ba kaga wannan hajar alƙur'ana so da ka ɗan uwa duk inda kake kaji ana koyar da karatun alƙur'ani ka je ka zauna ka koya a gyara maka karatunka ainun ɗinka da kake faɗin ta kila kana wuce gona da iri wajen faɗinta kila kuma ba ka faɗin ta yadda yake baka kai inda ake so ba sai ka je ka ji an gyara maka haka sajin ɗinka hatta shi kan shi tajwidin ana tsare shi ka je ka koya wannan ana da bukata wannan ƙauracewa alƙur'ani ta farko kenan ƙauracewa koyansa kaga mutum bai shiga cikin ta'allama alƙur'ana ba kenan sannan ƙauracewa ta biyu ita ce hajru fahmi ma'ani ƙauracewa fahimtar ma'anarsa alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ne hukunce-hukunce ne a cikin siffofin alƙur'ani fihi na ba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum huwa al-faslu laysa bil hazli haka ake siffanta alƙur'ani alƙur'ani a cikinsu akwai labarurrukan waɗanda suka gabace mu ana ba mu labarinsu ne kawai shi kenan ma kana hadisan yuftara ba kawai ana ba mu kisoshinsu ba ne don a'a ana ba mu kisoshinsu ne domin mu shirya da abin da suka shiryatu da shi abin da kuma suka ɓace mu kauce masa kada mu ma mu halaka ta sanadiyarsa to sai ka san ma'anoninsa ku duba makarantun tafsiri da ake da su duk wani makarancin Qur'ani cikin sahabbai da kaji ana faɗin sa ya fice a wajen karatun Al-Qur'ani to kuma yana da makaranta hadda makarantar tafsiri Abu Darda'i radiyallahu anhu malamin Qur'ani ne ko malamin tafsiri Abdullahi dan Mas'ud malamin hadda ne kuma malamin tafsiri ne Ibn Abbas malamin hadda ne kuma malamin tafsiri ne almajirinsa Mujahid ya ce su bakwai ya sauke Al-Qur'ani a gaban ibnu Abbas Mujahid ibn Jabar yace kuma kowace aya sai da ya fassara masa ita kana duba tafsirin malamai wanda suke kawowa da fassarar sahabbai irin su Ibn Jarir At-Tabari rahmatullahi alai zaka ji ana cewa qala ibn Abbas qala Abu Darda'i haka kuma almajiransu da suka zo tabi'ai su ma makarantun su malaman Qur'ani ne waɗanda suka zo daga baya malaman Qur'ani ne tafsiran wa hifzan din kaga wannan abu na farko na biyu kenan kada mutum ya zama kawai ya koyi karatun alkur'ani ko ya iya karantawa ko ya haddace kuma shikenan kawai daga nan sai ya sa wa kansa alini goma kawai shikenan ya ce ai shikenan ya gama ilimi wanda wannan fitina ce ta alarmomin zamani wallahi a kuma fitin alarmomin zamanin ma kusan yan kasan nan yan kasashen mu nan Afirka ka shiga kasashen Larabawa wai su dai din nan da kake magana kansa Sheikh Abdulrahman Sidis wai ka san ma profesan shari'a ne? Sheikh Saud Shu'aib farfesan shari'a ne Sheikh Ali ibn Abdulrahman Al-Hudayfi limamin haramin Madina ka san cewa farfesan shari'a ne? Amma kaga duk a Qur'ani an san su. to ba kawai shikenan mutum ya hadda ba shikenan sai kuma ya je ya kunshi kanshi ya ce shikenan ya kai sidratul muntaha ta sanin alqur'ani wannan abu na uku kenan abu na biyu abu na uku shine hajru tadabburihi wanda Allah fada ya rika yi ba a tadabburin alqur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وأن اللام اللام التعليل كمان أنا شوى لماذا أنزلنا عليك القرآن وهو مبارك سي الله تي ليتدبروا آياته أريك أتنتنتني kuma ba a tadabburi ba ba tare da tafahumi ba sai ka fahimta sannan za ka yi tadabburi ya ce hajjirul ƙur'an na uku na hudu ƙauracewa alƙur'ani na hudu shi ne hajjirul amali bai mutum ya ƙauracewa yin aiki da alƙur'ani ya haddace alƙur'anin amma kuma yana karantarwa amma shi ne shugaban 'yan tambele har wasu alarammomi ana musu take da gasa ne ga shagada ana ce yin halaka ce ga sani ga shagala haka ake musu taki ya hafizal qur'ani lasta bi hafizin hatta takuna lima hafizta mutabbiqa ma za yufiduka an tusamma hafiza wa kitabu rabbika wa kalamu rabbika fil fuadi tamazzaqa shi kai alaramma kai ba alaramma bane dan ka haddace alqur'ani sai kai me hatta takuna lima hafizta mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abin da ka haddace shi ne sai ya tambaya ya ce ma za yi fi duka an tusan ma hafiza me zai tsina na maka ita ce ma alaran ma kogwani kawai shi ke nan amma wa kalamu rabbi ka fil fu'adi ta mazzaka amma ka kakkaita maganganun Allah a cikin zuciyarka ƙur'ani ya dama kai kai hagu ƙur'ani ya gabas kai kai yamma yaushe za ku haɗu wallahi 'yan uwa malaman malamai sun fahimci fitinar da masu karatun alƙur'ani suka shiga tun a farko-farko al'imam al'ajurri rahmatullahi alayya rasu shekara ta 360 bayan hijiran manzo Allah sama idan mutum yana karanta littafinsa akhlaqu hamalatul qur'an to wallahi wata wata tsumangiya ce wata tsumangiya ce da ya tsatsaulata ga waɗanda suke karatun alƙur'ani amma ba su ba alƙur'ani haƙƙinsa wannan littafi ba karan ba littafi bane na wasa malam ni ina ganin cewa da da yadda za a yi alizumta wa duk wani wanda yake yake harka alkur'ani tilas ya karanta littafin nan wallahi ina ina goyen bayan wannan kaga maganganu kamar yana zamanin kana karanta ko sai kaman a zamanin mu yake yake kallon abin da yake faruwa ya je ya rubuta wannan littafin nasa Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi malami ne mutafannimi, malamin hadisi ne, malamin aqida ne, malamin fiqh ne, sannan malamin alqur'ani ne, malamin harshen larabci ne. Amma ya rubuta wannan littafin Akhlaqu hamalatil Qur'an a wata nuskhar da wasu suka yi tahqiqin ta Akhlaqu ahlil Qur'an. Wannan sannan sai Malam Ibn Qayyim ya ce na biyar shine hajru at-tahkimi ilayhi. Kin kaiwa alqur'ani ƙara. aje shi gefe guda ya zama ba shi ake hukunci da shi a cikin kotuna ba wannan ba kauracewa alkur'ani ne na biyar shine hajru al-istishfa'i bi mutum ya kauracewa neman lafiya a cikin daga alkur'ani alkur'ani lafiya yana ba da lafiya ana samun lafiya da shi lafiyar cututtukan zukata da kuma lafiyar cututtukan jiki duka guda biyu amma adraka annaha ruqyatu so daga yan uwa mu dawo mu ba alqur'ani muhimmanci mu bashi haƙoƙin su duka kada mu tsaya kawai a ta'allumuhu da ta'alimuhu kuma ta'allumul hurufi ko ta'alimul huruf mu tsaya ne abin da ya cancanta wannan nasihohin da malaye mana na ƙarshe don Allah mu tsaya mu kalle su da kyau wallahi yara kayan ka bai taba sama sauke mu raba ba mu tsaya mu lura da abubuwan da aka faɗa mana mu kalli tahziratu na magabatanmu game da makaranta alqur'ani mu kula da gargadin da magabatanmu suka yi a game da masu karatun alqur'ani wani da kake cewa in ya zo yana maka bayani yana ma gyara ka ce ai kai shi ba mahaddaci ba ne kai baka sani ba san lokacin da yamma yake yi ba wani ma ya musabakan lokacin kai ba kana wallahi wasu sun yi musabakan da an yi musabaka ko wanda suke musabaka an aka faɗan maka su baka san su ba to kaga duk waɗannan akwai su so da kado Allah mu kiyaye su mu aiki da su Allah ya shirye mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah madaukakin sarki ya tayar da mu a cikin ahlul Qur'ani wa khassatuhu Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin waɗanda za su yi alfahari da karatun alƙur'anin da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya kasance mana alkhairi a duniya da lahira Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a cikinsa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wala ali wa sabi ajma'in mun kino da makamani malam ban kai da masu wani na jin daɗin bayani